harfu zai ko? na zuhudu harfu zai harafin zai to bismillahir rahmanir rahim ayata zulfata bil mali zahwa walam ya'lam bi anna ad-dahra gazi ayaqtalu al-fatiyu bima hawahu وما فيه يفوت من اعتزازي ويطلب دولة الدنيا جنونا وينسى ما لديها من من حمازي ومرآها الوخيم لرائيه هكذا ودولتها مخالطة المفازي ونحن وكل من فيها كسائر أناه بالرواحل للهجاز للجهاز تنادوا عن قريب كائلين دنا منا الرحيل على وفاز جهلناك جهلناك أن لم نختبرها ألا نقضي الأهود بلا نجازي aya ta zulfata wayan saboda Allah kawai saurayi sai ya rinka girman kai bilmali da dukiya zahwan watan aya ta zulfata yanzu saurayi sai ya sai rinka neman girma bilmali da dukiya zahawan saboda girman kai maful ajlihi kun gane zahawan girman kai walam ya'lam kun bai san ciwon ba bi annad dahar shi zamani gazin mayaki ne domin idan ka bari to zamani sai rude ka watan duniya sai ta rude ka in kai wasa in ka bi dukiya fala ta gurnukum alhayatid dunya wala yagurnukum billahi algaru ayaqtalu alfatiyu bima hawahu wayan dan adam zai rinka yin takama alfatiyu saurayi zai rinka yin takama bima hawahu da ya saboda irin abin da ya tattara na dukiya kawai malam ni nikan ce fa yanzu ba mu da kuɗi ba bil na da su can zinare da azurfa ne da tagulla da kaza kaza su kuɗin su zinare ne da dirhami azurfa duk suna za ka yi ta gani ga sunan curi-curi dunkule-dunkule ka gani? to Allah ka samu dace wa ma fihi ya futu to wa ma fihi abinda ke cikin duniya ma ɗin nan musuliya ce abinda ke cikinsa wata abinda mutum ya tara na dukiya ya futu zai fa gushe mene ita zazi da girma zai gushe wai dulbu daulatar duniya kuma kaga mutum yana ta neman garan duniya jununan saboda hauka kaga mafuli ajalihi kenan wayan sama da laihi kuma ya manta abin da ke gare shi min hamazi inda ka bushewar zuciya duk ya manta ya ta girman kai yana dagawa mala a bayan kasa wani hannu wa kullum man fi ha kaga mu da duk wa mar'ahal wakhim alhanin mar'aha gurin kiwonta alwakhim wanda ke bai dace ba ko mai cutarwa gairu mula'im bi ma'ana gairu mula'im ko mai annoba lira'ihi ga mai kiwon ga mai ga mai kiwon sa ne watan gurin kiwonta guri ne wanda ke ba shi da wani amfani wata amfaninsa kaɗan ne lira'ihi ga mai kiwonsa ana hubin rahili haka ne ko? wadaulatu ha mukhalatatun makazi to ka sani daular ita duniya cakwadi yake da almakazi ababen kunya ababen kunya wani hannu wa kullum mafi ha kaga mu da duka ma wanda ke cikinta kasa irin kamar matafiya ne inaka ka safar nan na muka sa'irin e watan kamar matafiya ne mu ba duka makamar matafiya ne ka sa'iri e da ka sare siru sairan sa'ir matafi anahu waɗanda anahu duk suka durƙusar da birrawahili jam'in rahila ko raƙumma watan wanda suka durkusar da raƙumansu lil mene lil jihazi domin mene domin dan huta domin dan zama watan ma'ana duniyan in ka kalli jama'a kowa kamar matafiya ne inama duniya kamar zili rakibin za mu zo kamar matafiya ne suna tafiya shikenan sai suka dan mene dan sa'in durkutar da raƙumansu suka zauna a dan guri da nufin za su kwana gobe na yi sashi su gabar tafiya to mu muka mun haka muke mu ba a shekenan kaga duk wanda ya san kamar haka yake zai kare zai dage ya inganta aikinsa domin mene haɗuwa da ubangijinsa tanadau an karibin ga sunan an kira su watan sun yi kiriniya an karibin nan kurkusa suwa ne sa'irin safaran dinan matafiyan ƙa'ili ne suna masu cewa da naminar rahilu to ku shirya ku shida fa ga tafiya nan ta kusanto mu ma'ana barin duniya alawa fasi bisa ga gaggawa bisa ga sauri mun gane fasi ko sauri gaggawa sur'a da ajala jahilna ka allam naktabiha mu mun riga mun jahilci duniya kaman bamu taba gwada duniya ba ma'ana kaman bamu taba ganin waɗansu mutu ba sun zo sun tafi wani ya shekara ɗari wani ɗari da ma 'yan kai amma duka sun sun tafi sai ya nuna kamar mummanta kamar ba musan yadda duniyar take za a zo a tafi a batta ba sai mu buɗe mashin fi miƙe kafin mu bai ta sargalliyar mu kawai mana ala na ƙadul uhudi bisa ga warware alƙawarra al'ahadu ko bila na jazi ba tare da cika alƙawarin ba kaga mutum ya yi alƙawari ya ƙi cikawa to galibi haka za ga mutane suke tanabba in na ashika ha ya ishu ala tulit tahawuni wan nafasi walam na alam bi alla lubtha fiha wa hal tumhal haqiqatu bil majazi wala tagtarra fi dunya bi farhi bi farahin amma ya ɗaura ya ɗaura ra'un din bi farhi wala tafrij ghayru lijtiyazi tanabba kai ya kai dan adam ka bada ku inna ashikaha kaga mai san duniya ya ishu ala tul tahawuni wallahi zai zai rayu ne bisa ga bisa ga wulakanci mai tsawo wan nafasi da mene da jinkiri mutum zai zanto abin jinkirtawa ne cikin hali na wulakanci da damuwa tunda da ya zama sauyin duniya mai son duniya wa ashiku ha azallu min adh-dhalili kenan annafasi bima na ta'akhur wa lam na'lam bi alla lubsa fiha mun san cewa babu zama a duniya ba ita duniyan ba zama cikin ta ba wala tumhal haqiqatu wa hal tumhal haqiqatu wai shin ana share hakika asali bil majazi da abin da ke reshe kaga lai juzu to bari ku abin da ke nufi nan al hakika shine wajen masu balaga kai amfani da kalma da ma'anin na asali to sai ka ce asali kawai na misali na ci tuwo kaga ai duk inda ka ce na ci tuwo ko baka ce da miya ba an sa abinci ne amma sai ka ce na ga wani tuwon mutum mai kiba kenan ko kuma misali na ci kwakwa zai ɗauka hakiki ne wato yana da ma'ana ne na asali e kwakwan ka ɗauka ka ci kamar kwakwan manja na ci kwakwa kuma zai ɗauka mene na sha wahala to majazi kenan to shi ne yake cewa wahal tum hal hakikatu wai shin nan istifhami nan nafi ne kun gani walatum kaman ka ce ne walatum hal haqiqatu bil majaz ai ba da yanda za a yi a share reshe da asali reshe a dauko shi a share asali a share asali da shi ma'ana babu yanda za a yi abin da yake ga haƙiƙanin abu amma a dauko wani abin da ba haƙiƙa ba a share shi da shi wai zaman duniyar tana tabbaci ne ai kaga ba sai iya yiwa ba zaman lahira shine menene cikin gidan aljanna shine mai asali shine matabbaci zaman duniya nan ba matabbaci bane kenan abin da yake ba matabbaci bane ba za a iya mukarana a comparing da shi da abin da yake mene ba bai da asali ba wala taktarra kakka rude fi duniya a cikin duniya bi farahin da farin ciki bi farahin da farin ciki rawun din maftuha ce shine kiyasi wala tafrija hakanan kuma kada ka shagaltu da yayewan bakin ciki gairu lijiti gairu lijiti yazi ba tare da mini ba ba tare da ƙetaruwa akan sirati ba tunda baka ƙetare sirati ba ta yaya zaka yi kamintu kamintu da duniya nan ba zai yi ba ka fada cikin farin bakin ciki an yaye maka gobe ka fada cikin kakanika ya an yaye maka gata ka ka fada cikin sarki ya Allah yaye maka sai kuma shikenan kamintu ina ai baka wuce sarari ba in ka wuce sarari ne ka kama hanya je to shi sai ka zuci to Allah ka sa mu dace eh insha Allah insha Allah harfu ta'i to ga harfin ta'un nan kafa bil mar'i aran an tarahu jahulan sa'iman ra'ayan nabati kafa aiban bi an yalwi sari'a من الشعن الرفيع إلى انحطاط على المذموم من فعل حريص على عداد مأدبة السماط ضعيفا واهنا في أم في أمر دين ومن ومن الخيرات أكني نعم ومن ومن الخيرات منقطع النشاط يشير بكفه أمرا ونهيا وينسى يوم يلحق بالفراط يشير بما يشاء بلا نزاع إلى الخدام من صدر البساط يرى أن المعازف والملاهي مسببة الملاهي عن الميات يخال, يخال خداءه بالدين يومه مسببة الجواز على الصراط لقد خاب الشقي وظن عجزا سيعلم يوم يضرب بالسياط لقد ضل الغبي وآض كلبا وآض كلبا وزال الكلب منه عن التياط عن التياط أكنكو عن النياط كفى بالمرء عارا kun san fa'ilin kafa ana muna ana mai jarra wa kafa billahi kaga wa kafa sai aka ce billahi kuma za iya zuwa da shi babu jarra وكفى الله أغنى وكفى الله لفظ الجلالة فائل نكفى بازا بازا باهم بكو ذاك ما يزوى مش أليس الله بكاف أبدا بكاف أبدا to kafa bil mari aran ya isa ya isa zama mutun aibi an tarahu ka ganshi jahulan me yawan jahilci ne kun san jahilci ne mai jahilci mai sauki kenan jahulin mubalaga ne ya isa ma eh ina kuka da zalumin jahula ya isa ga mutum ya isa ga mutum a abin aibi ka ganshi mai yawan jahiltan abu sa'iman mai kiwo ra'ayin nabati ra'ayin nabati yana sa'iman mai yin kiwo ra'ayin na batsi irin kiwon nan na raƙumman manoma annaba raƙumma na manoma ra'ayi shi ne kiwo kamar wannan tashbihi baligi ne gurin wala sa'ibatin ko? sa'im da sinun na mai ke na wannan kiwo kun gani? akwai kuma mai sadin ko sa sama ya sumu sa'im so'im wannan na mai kenan mai azumi kenan da sa'ad kafa aiban ya isa ya zama aibi bi an ulwi sari'an ka ganshi ya karkatu da sauri wai za ra'aitahum to uja ce uji baka ji samuhum a wai za qilahum ta'alu yastaghfir lakum rasulullahi lawaw ru'usahum lawayalwi sasu to kafa aiban ya isa zama shi aibi bi an yalwi sari'an daga yana karkatuwa da sauri yana karkatuwa zuwa ina ilan hitati zuwa ga sassautuwa ko sauka in hitat sassauka minan minan minan sha'anin rafi'i zuwa ga al'amari madaukaki ma'ana abin aibi ne ka samu mutum duk idan za a yi wani abu na samun ɗaukaka daraja shi gan shi na baya-baya ina sassauta a hankali a hankali wannan aibi ne a gare shi abin mamaki da takaici yanzu ku duba ko ina ne za ga lokacin sallah na yi kuna gaggawa kuna zuwa sallah musamman magariba isha'i kuna zuwa kuna gaggawa amma almajirai suna zaune galibi kusan ko ina ka za gani abin takaici abin takaici iyi na gaskiya ne a gari ma haka yake na malaka cin mini kaji ko? iyi sosai kai ana yi Allah ya shirya a gaskiya irin da barin da ake yanzu gaskiya wasu da daman iyayen wallahi sai Allah tambaye su wallahi wasu da dama sai Allah tambaye su da akwai wannan akwai sosai to Allah shi kyauta Allah shi ya mana eh wani ma wani ba shike nan ba ba ma zai sallan ba wasu wasu kai ma to Allah shi kyauta to aibi ne ka ga mutum yana karkatar da kanshi da sauri zuwa ga sassautuwa yayin da aka zo wani al'amari madaukaki amma kuma za a gan shi harisun mai kwaɗayi ne anil mazmumi wajen aikata mummuna abu min fi'ilin na aiki duk idan za a yi sata ne duk idan za a aikata masha ne yawwa za a gan shi da sauri yana ma kwaɗayi saurin ma da kwaɗayi ka gani ala idadi ma'adubatis simati bisa ga ala idadi wajen idadi tattalin ma'adubatis simati watan kabakin tareni kabakin abinci eh mana in dai aka himmatu zuwa ga kabakin abinci to wani za a kan shi akwai kwaɗayi a gurguje ne za a kan shi ko wajen aikata fa alfasha ko wani abu mara kyau duk haka za a gan shi mala a gurguje yana sauri hadda ma tattali zai yi ga tattali ga kwaɗayi ya haɗa su Allah shi kyauta da'ifan wahiyan wahinan da'ifan za a gan shi gashi kuma mai rauni halin zantonsa mai rauni rauni irin na zuciya wahinan kuma mai rauni irin na jiki fi amur dinin dangane da lamarin addini kamar dai yanzu inda muke faɗi in al'amarin addini ne to ba su nan ko da ma zai zai zai zai wa'i za kamu inda salati kamu musala abin mamaki takaici amma kuma idan za a zuwa ɗibo ruwa ne a samu kudi yawwa a gujen gaske za kansu to Allah shi kyauta Allah shirya kuma za a gan shi wa mun an nishati kuma yana mai yankin nishadi kuzari min alkhairati zuwa ga ayyukan alheri nan min tantan da ma'anan ila ne ma'ana dangane da aikin alheri kuwa sai gan shi bashi da karsashi bashi da nishadi yushiri bi kaffihi amran wa nahaya wayansa yawma yulhaqu bil firati yushiru sannan kuma ga sai ga dan adam gashi na akan akwance bi kaffihi amran wa nahaya yushiru zaka gashi ne yana shi yana in shara bi kaffihi da tafin hannunsa ma'ana da hannunsa min itlaqil juz'i ma yarfil kull eh yana kwance wani haya yana yin umarni da hannunsa wajen ayi da kuma kar ayi wayan ha wayan sa kuma yana ta mantawa yana manta yawma yulhaqu bil firati ranan da za a mene za a hada shi da zarcewa wata ranan za a dauke ransa an hada shi da mai zarcewa ko kuma zarcewa mana mutuwa za ta dauke shi da zarce da shi lahira to sai ya manta da wannan yushiru bima ya sha'u bila niza'i yushiru zai kuma aina na farko ko yushiru zai ta yin ishara bima ya sha'u da duka abin da yake so wai ma'ana bawon dinnan ila ma ya sha'u zai ta ishara zuwa ga duk abin da yake so bila niza'in bayan ba daula ta zauna ba bila niza'in ba tare da jayayya ba idan ya ce a yi kaza to ba wanda ya sai ja mishi saboda shi ne mai gida shi ne mai cewa a yi yana da kwandala bila niza'in babu wani gardama ilal khuddami zuwa ga masu hidima kai tashi ka je ka yi kaza kai kuma je ki kaza ku je ku yi kaza aka zai ce ishara malam min sadaril bisadi tunda ka tsakiyar shimfida bin shi sai abin da ya ce za a yi yawa ya ishara a zuwa mai tausa hannu kawai ya isa saboda mulki da isa in yi kawai ishara kawai shi kenan kawai an gane mai kini yi mulki mulki malam mulki mulki yi mulki malam in kai kudi kai ji allah da ya kare kawai allah kuwa kudi ne kawai malam kai ji allah da ya shiga da yi yau to kaji to kaji kai dai kullum mai ta roƙon Allah ya bamu wadata wanda zai tabbatar da imaninmu zai karfa imanin kuma ya tabbatar da mu wajen bautan Allah bisa ga sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma ba dan aka ce maka mai kudi za a iya mishi komai sai to ba ga yanzu ba su kasashen tura ma saboda wadata ta wadatu watan wannan hauka ne ma za ka ci a gane ko yanzu akwai kaga musulunci cikin sunanin fitara akwai cire gashin mara to yanzu su gida suke da shi su wurin aski kawai suke da shi sai mutum ya je kawai tattara kafafunsa kawai tsara da mishi aski haka suke su hadda mata kwa wallahi wallahi hadda mata kai da Allah da zuwa wallahi da akwai da akwai hauka malam da nadin da ai malam malam kuma wannan duwai ci gaba ne na ake gani anyi wallahi duk ci gaba ne ake gani anyi kai akwai wax wani sinadari ne za a lakuto kamar yadda kake shafa mai za a lakuto kuwa ga wani kyalli haka mai laushi haka sai a shafa a kai a manna a gurin din da ake sa aski sai a manna shi kawai kaɗan manna aka nan da dalilin shi kawai sai a janye shi shi kenan kawai sai ga gurin yadda ka san gashi bai taɓa tsira ba nan da nan kawai an yi an yi an yi an gama Allah dai samu dace baka ga wai gashi wai wai ci gaba ne ba mace sai ta je nonanta a tsaga a nan ƙasa a yanka shi a soka abin nan da sauransu a sa abubuwa da makamanci wannan nonon yin kumbura kamar kwanan giginya wai nan waye-waye da ci gaba a breast surgery abin a mai masu kice mishi a yeah implantation breast implantation to hannu ma mazaune ma suna yi wallahi malam taje ta kwanta namiji kuma da sauransu ya zo ya zo ya auna ta da sauransu tsarara fa ya auna ta da sauransu duk inda zai taba mazauninta ya taba ya auna da sauransu abinda kuma bintikaici mana kaga an zo da wani karfe mai tsini an dan yanki wani guri a soka a soka ya shiga fa can fa kai da Allah bai shi kyauta a akwai magungunan da suke sa din kansu su kara da zafi da makamancin wannan allurai yawa sosai kwa a soka don a samu duniya jamil a zazzaba waɗansu robobi da sauransu kaga mazaunan ta huyi
suna cikin jirgi ne eh sai an tafi temperature inda wurin iska Eh, tabbas.
kawai sai kama mura iska tabbas kawai Mhm. ya fashe nonon na ta fashe a cikin jirgi yi saboda wannan iskan Tamba- zafi ya yi zafi ya kai iyakan da ka san akwai kuma duk wannan ko duk akwai akwai eh temperature din shi so high ya fashe yau akwai kuma dukkan akwai duk lokaci-lokaci kuma da san ka zuwa fa ana bincika ba da sauransu Kai, ai malam kai dai Allah da shi kyauta su da kan suna faɗin side effect na shi amma kuma suna yi yi shedan kenan sawwala lahum wa amla lahum ko duk gashi nan wai dan wai nan fadin ci gaba ne ba ci gaba bai kirjiya ba gaskiya ne to yaran- yara annal ma'azifa yana ganin cewa lallai garayu ma'azaf ma'azif jami ba ma'azif garayu wal malahi da ababen wasa molaye ko musabbibatul falahi wasu ne suke sabbabantar da samun rabo ko nasara anil mayati bisa ga mene bisa ga tunkuɗa watan yana ganin su ne za su sabbabantar masa da tunkuɗa ya wuce ya ƙetare siraɗi wannan ko ba zai yi ba ya khalu khida'ahu biddini yawma kaga ya khalu nan ay yazunni ne akwai khala ya khalu ko na zato ya khalu yana zatan ya khalu khida'ahu biddini yawman ko kuma ya khalu yawman khida'ahu biddini musabbabatul jawazi al-sirati yana ganin ya khalu yana zatan khida'ahu wai ha'intan da yake yi bidini da addini yawan wata rana musabbabatul jawazi zai zama mushi dalilin ƙetare ƙetarewa al-sirati kan sirati laqad khaba shaqi kai wallahi shaqi ya tabi wa zanna kuma ya zaci- ya zata ajizan saboda ajizanci irin nashi alamu to zai fasani yawma yudrib bisiyati a ranar da za a tsala mashi bulala bulalola kaga ma ba ma bulala ɗaya ba ran da mala'iku za su tare shi su shiga tsalen shi da bulalola in bulalai yau ko jamil bulalai laqad dhalla al-gabiyu haqiqa wawa ya bace wa adha kalban ay sara kalban adha bi ma'ana raja'a ya dawo ya zama kare wa zalil qalbu minhu kuma zuciyarsa ta gushe anin niyati gabanin mene ratayuwa ga tsoron Allah gabanin ratayuwa ga tsoron Allah Allah ya samu dace ai malar riko da sunan mazu sallallahu alaihi wasallam shine kawai wannan darasi ne kenan na bakwai kenan na mu tashi na takwas ko to Allah ya samu dace